الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الجدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد الشيخ يهدي بنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر وفي المنتقى يضع أتكل التاجر أجت مسمنتقى بعد ما تقدم نقله bayan ciro maganarsa ya gabata anhu gare shi ma na suhu ga abin da ya ce wa kadik talafar ruwatu wa'inda suka yi ruwaya sun saba an malikin wa'inda suka rawaito karatun daga imamu maliku sun saba bi wata na cikin ɗora dama alal yusra akan hagu farawa ashhabu malam ashhabu almajirin imam malik ne ya rawaito daga imamu malik an malikin daga maliku annahu qala imam malik ya ce la ba'asa bi zalika ba laifi cikin haka bin nafilat wal faridat cikin mutum yayi haka a nafila yayi a farilla ba laifi yayi haka a nafila ba laifi yayi haka a farilla warawa mutarrif malam mutarrif ya rawaito almajiri imam malik wa ibn almajishuna da dan majishuna an maliku su kuma sun rawaito daga imam malik annahu istahsanahu imam malik ya kyautata aya haka ya ga can haka aya haka warawar iraki yuna malaman iraki kuma sun rawaita an malikin daga imam malik ruwaya ta yi su kuma malaman iraki suna da ruwaya guda biyu ihdahuma ruwaya su guda daya al istihsan imam malik ya ga can ayi kabazu a sallah wasaniyatu ruwayar mutanen iraki ta biyu almanu ba za a yi ba kwata-kwata da haka galibinsu ba sa yi ruwayar ta biyu kenan warawa bin alƙasim shi kuma ɗan ƙasim mu kuma nan afirka kenan misira kenan shi kuma ɗan ƙasim ya ruwaya an malikin daga imam malik bizalika a cikin aya qabal fi nafilati shi kuma ruwaya sa wajen imam aya a nafila wa karihahu fil faridati amma imam malik ya ki a cikin farilla ba la ya farilla ba amma aya a nafila wa qala abu muhammad abu muhammad yace laysa hadha min babu wabi'il yumna ala al-yusra wannan magana malamai duk sun tsora shi ne wajen kabalu amma imam mali yana magana ne akan istinadi jingina idan mutum ba zai iya yin sallah a tsaye can ba to ba laifi ya jingina wansu to duk akan wannan jingina ne ake wannan wa inna ma huwa min babil ijtimadi a babin jingina ne ake wannan sai aka mai da shi kuma kan zancen kabalu wallazi qalahu abinda abu muhammad ya faɗa huwa sawab shine daidai فإن وضع اليمنى على اليسرى دور دام كان هو إنما اختلف فيه أن يسافاني cikin sa ne hal huwa min hay'atis salati yana daga cikin kamar sallah Allah ko ba haka bane walaysa fi itimadun ba mun canjin gina a ciki me zaka jingina da shi fayufarraqu fi a sai a bambance a cikin sa bainan bari a bambance a cikin sa bainan nafilati wal fadilati wajhul istihsani fuskan ganin kyansa ganin kyan wato na ɗora dama alal yusra akan hagu alhadisin mutaqaddim hadisin da zancan da ya gabata wa min jihatin ma'ana daga wajen jihar ma'ana kuma anna fihi darban akwai kama min alkushu'i daga tsoron Allah a cikin sa me yi zaga akwai kama tsoron Allah a ciki huwa mashru'un fi salati an kuma shar'anta ayi tsoron Allah a cikin sallah wajen ruwaya ta saniya su fuskar ruwaya ta biyu an na hazal wata cewa wannan ɗorawa ɗin nan lam yamna abu malik imam malik bai hana shi ba wa inna ma wa ba al wada imam malik ya hana ɗora hannun ne ala sabilin ijtimadi a bisa dogaro da shi ka a ce mutum ya jingina da shi har ba wanda zai ce ya jingina da hannu ana nufin da in ba shi da lafiya zai iya zama bai jingina wannan babu ne aka mai da shi kan wani ومن عمل من أمالك دون دي أوحن من إمام مالك على هذا الوضع أبو صاونا تورا رأي يتل بذلك سي إلا تيم حكم دوانا مغانا لي لا يلحقه دان كريا حدد دشي أهل الجهل دان كو إن بسام كراتو لسكد دشي بأفعال صلاة سير أيكين صلاة إن كاي دولاني إن بكيبا صلاة وتكبيبا al-mu'ta baraki abinda ake izina da shi fi sihata a cikin ingancin sallah wa fil utubiyyati ya zo a cikin littafin utubiyya malam zuhu ga abinda mai littafin utubiyya ya ce وسألته لا تنبيش عن وضع الرجل معناه تنبي إمام مالك عن وضع الرجل متين يدور حننسا بهداية ديه ديام حننسا الأخرى أكاد ديه في صلاة أتكين صلاة المكتوبة تفر الله يبقى اليمنى يدور داما على قود اليسرى أبو ساكن ويان حنو نبيو وهو قائم ينا في صلاة أتكين صلاة المكتوبة تفر الله والنازلة دنازلة قال sai imam mali ya ce inni la ara bi zalika ba asan ban ga laifi a cikin haka ba ba laifi dan yayi haka din nazilata a cikin nazila wal maktubati da da farilla shine utubiya ga ruwayar da qala ibn rushd dan rushd ya ce qawluhu la ara bi zalika ba asan fadin sa ban ga laifi a cikin haka ba ya dullu yana shigarwa ala jawazi fi'li zalika abu sa halaccin aikata haka fil faridati a cikin farilla wa nafila da nafila min gaira tafsilin ba rarrabuwa tsakanin su in ta hanyar radu magana sa ta ciki abin da yake nufi min da gare shi da wasu ɗace cikacin an ciro wannan magana da wasu da ingatattu daga cikin almajiran mali wa fi rahilatul iyashiya a cikin littafin rahilatul iyashiya wa amma qabdu amma wato yin qabdu faƙad ulima ma fihi an san abin da yake cikinsa min alkilafi na daga saɓani fil mazhabi akan mazhabul mazhabu sun yi saɓani kwarai a ciki wa ƙarƙala bihi ayin matun muhaƙiƙuna amma malamai matabbata sun faɗi da shi sun ji ayi min ahalil mazhab daga ma'abota mazhaban nan tamu kallakani kamar imamun lakami a cikin mazhabar imam maliku shi malam lakami ya tafi ayi wa gairihi da waninsa khususan in ullila bi kashiyatin bare ma in an illanta da cewa yana nuna alamar mai tsoron Allah a cikin sallah itiqadu wujubihi wato kudurcewar wajabcinsa fa inna ma hadha sabiluhu min al makruhat wannan ba hanyar sun yana daga abu baya daga cikin abin da aka karhanta la ya abu ubiyin muhaqqiquna dan wani ya ce an karanta shi malamai ba sa kula da shi idza sahad bihi al ahadisu in dai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inganta da shi ko da Imam Malik ya ce ya karanta shi radiyallahu anhu sai a mai kyakkyawan mafita amma dai hadisai su ne hujja ba a magana Imam Malik ba siyama bare ma ma al intifal illa ce bare an ce illa ta dauke ko Imam Malik da ya karanta shi akan cewa dogaro ba wanda zai ce ya dogara da hannunsa hannun tsora shi kai akan jikinka ba jikinka ne ka tsora shi akan hannun ba daga ya ce ka dogara da shi هذه المسألة كما وانا مسألة فلو اترد ذلك da cewa duk abin da za a ce wai za a tsoro kan rijayi ya ce aiki ne dole ne to da sai a bar sunnoni da yawa a cikin sallah ba ma kawal ba akwai sunnoni da yawa ma da ba dole ne yin su ba amma kuma an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to ka a ce za a illanta ta da wani abu sai yi kawai ila tarki sunan da sai a jawo a bar sunnoni da yawa kullu dukkanta almudawama alaiha wacce ake dawwama a kanta da an almudawama ta alaihi domin dawwama akan wannan sunnoni zari'atu ya zamanto abu ne da aka soki kabal da shi to ita ba da sai a soke ta da shi ila zalika wa inna ma qala al-imam radiyallahu anhu imam malik ya faɗa Allah ya dagare shi bi zalika da wannan bi masaila a cikin masaloli kalilatin kaɗan li'aridin saboda wani abu ne da ya gangaro tun wakati a lokacin da ya faɗa ita tsari zalika da ya hukunta haka fa'izan tafatin mafsadatu idan barnar da ake tsoro ta gushe wa umina min audatiya aka amince ba ta dawo ba fala ma'ana ba wata ma'ana litarki ma ja abdil hadisu a ce za a bar abin da hadisai suka zo da shi a sahihatu ingatattu illa mahaddar ta kalibi sai dai mutum marin baya zai yi kawai goyon baya allazi la zubdata lahu wanda shi ko ba shi da amfani a ciki waya samaju fi sami sai kunne ya ji munin jinsa idlaqul karahiyati mutum ya ce ba zai bare kawai daga cikin malaman malika amma kai ya dinga cewa an karhanta an karhanta an karhanta duk dai ga karatu ya zo idlaqul karahiyatu wal man ko ya ce an hana ya ce shi dai ba zai ba kawai a cikin malika amma ko a ruwayan maliku din ma ga yadda da aka zo da ita fi ma saha annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi kuma aje ko da imam malik radiyallahu anhu ya ce ya karanta malaman iraki sun rawaita malaman ina sun rawaita to amma kuma sun rawaito abin da ya fi nasa sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ga baki da ko da ya karanta din ma annahu ga su sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama fa'alahu ya aikata shi aw amara bihi ko ya yi horo da shi aw ragga da shi ko ya faɗi da shi illa fi darurata sai cikin larura asmaja min zalika da kunne ya ji munin faɗar wannan wa qara aitu kasiran shine littafi shi imam yake cewa na ga mutane da yawa daga malamai lan ya qabidu aydiyahum bas kama hannun su fi salata a cikin sallah wa zalika likifatul amri fihi indahum sabida saukin lamarin a wajen su suka yi suka yi ko sabida dogara da wannan magana ta imam malik intahal muradu min abin da yake nufi ya cike mai rafu ilmalami daga lissafi rafu ilmalami wa qala az-zurqani imam az-zurqani ya faɗa fi sharhi muwaddai a cikin sharhin sa na littafin muwadda ta imam malik inda kauli wajen faɗin imam malik ya ba'ul yumna mutum ya tsora dama alal yusra akan hagu ma na suhura abin da yace wa qala ibnu habib dan habibu ya ce laysa lidhalika mawdu'un ma'ruf ba wani bigire sananne na dorawa وقال عبد الوهاب شي عبد الوهاب yace daga cikin mazhabar imam malik ba wannan ne wahabiyance ba shi ba al mazhabu abinda muka rawaito daga mazhabar imam malik wadu'uha dora ta ko abinda muka rawaito daga mazhabar yinta wadu'uha dora ta ko kasadir kan kirji akwai hadisin da yazo da haka wa fawqa surrati ko kan cibiya akwai hadisin da yazo da haka wa qala abu hanifa abu hanifa daga cikin malaman iraki kuma malaman kufa abu hanifa ya ce a sunnatu muku abinda muka rawaito sunna wa buha dora ta hatta surra ta karkashin cibiya don haka ruwa ya sayar na ali take karkashin cibiya ruwa ya kabidu yumnahu ya damki dama ya da hannunta ta dama ta yi riko alal kuɗi a bisa wuyan hannunsa na hagu wa ba'adul mu'isani da ba'arin wato tsintsiyar hannunsa minal isra na hagu wala ya atamidu alaihi ma sai ya dogara a kansu qala al ulama malamai suka ce al hikmatu fi hadhihi al hayati hikima a cikin wannan kama annahu sifatu sa'il al zalili ita sifa ce ta mai roko mai kankan da kai a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ko kai ka je wani waje da za ka tsaya mai dan abu ya ga mutum ya haka da hannunsa ya tsaya to sifa ce ta mai roko wato na ji wani limami a harami yana cewa wai duk wanda ya zo ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haka da hannunsa amma ko ya sake shi haka wai ya bauta a nan ga wannan sallah ce ba haka bane ba amma dai zuwa ce ta mai tsoron Allah kuma ta ce ta mai kankan da kai sifatu sa'ili mai roƙo azzalili mai kankan da kai wa huwa amla'u min al-abasi shi ya fi hanawa daga wasa ko kokwanto wa aqrabu ila al-khushu shi ya fi wato kusa da zuwa kankan da kai Allahumma salli ala sayyidina الهادي إلى صراطك المستقيم الحمد لله